الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أقيمة السلف أصحاب الحديث نا أبو عثمان الصابوني رحمه الله وجزاه الله خيرا درسي نا بيو أبو عثمان الصابوني رسول الله إلى أربعين ترى رحمة الله عليه وجزاه الله خيرا za mu tashi inda malaiki mana zai fara kawo mana aqidatu ashabil hadith inda yace qultu wa billahi tawfiq inna ashabal hadith almutamassikina bil kitabi was sunnah hafizallahu ahya'ahum wa rahima amwatahum yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyya wa lirrasuli sallallahu alayhi wa alihi wa sallama bir risala wan nubuwwa wa ya'rifuna rabbahum عز وجل بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له بها رسوله صلى الله عليه وآله وسلم على ما وردت الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه ويثبتون له عز وجل ما أثبته لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله مالين يتشي إن أصحاب الحديث للي أصحاب الحديث ashabul hadith suka ce yan faculty of hadith ba su ake nufi ba ko ɗalibai masu zama suna koyon hadisai na abu dawud kaza ba su ake nufi ana nufin masu riko da sunna eh da haka yace baka inna ashabul hadith al mutamassikina bil kitabi was sunna to hum ashabul hadith ba wa ce wannan ba ai digiri gare shi kan hadisi ko ya department of hadith science a'a ba su ashabul hadith ashabul hadith su ne almutamassikina na bilkitabi wa sunna masu riƙo da ƙur'ani da kuma sunna hafizallahu ahya'ahum Allah ya tsare wanda suke rayayyunsu wa rahima amwatahum Allah ya rahama ga wanda suke matattu daga cikinsu yashhaduna lillahi ta'ala bil wahdaniyya suna shaida wa Allah wahdaniyya Allah shi ɗaya ne wahdahu la sharika lah walin rasuli sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama haka manzon Allah ma sallallahu alaihi wa sallama suna shaida mashi da bin risala da cewar Allah ya aiko shi wan nubuwa da kuma annabta dan aikin Allah ne wa ya'rifuna rabbahum azza wa jalla kuma suna sanin ubangijinsu bi sifatihi da siffofinsa lati wasafiha wanda ya siffanta kanshi da su yarifuna rabbahum bi sifatihi ashabul hadith suna sanin Allah da siffofin shi allati na taqa biha wahyu wanda wahayi ya zo da su ya faɗe su wa tanziluhu da kuma abin da ya sabkar aw shahida lahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama shahida lahu ya shaida mishi wannan siffofin a ina alama waradatil akhbaru sihahu bihi akan abinda hadisai ingantattu suka zo da su wa naqalatuhu al-udul thiqatu anhu aka samu al-udul jam'u adil aka samu adalai naqalatu suka naqalto su anhu daga gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka ashabul hadith wa yuthbituna lahu azza wa jalla ma athbatahu li nafsihi suna tabbatar mashi da abin da ya tabbatar wa kansa fi kitabihi littafinsa kenan wa ala lisani rasulihi haka suna tabbatar da abin da annabi ya tabbatar wa Allah na sunaye da siffofi da sauransu da haka har suna ba sa cewa yadullahi su ce baiwar Allah yanzu ba su cewa rahama Allah ke sauka ba sa ta'awili ba su takayifi ba su tamfili ba su komai wa jami'u ayati sifati umirruha haqqan kama naqala ad-diraz al-awwal shine karatun wala ya'taqiduna tashbihan li sifatihi ashabul hadith ba sa kudurta tashbihi kamanta Allah tashbihan li sifatihi da siffofinsa bi sifati khalqihi da siffofin halittarsa ba sa cewa siffar Allah kaza irin siffar wane ce misalin da aka ce Allah na da hannu to ba za mu ce hannun Allah ba irin hannun dan adam kamar da ai hannun agogo ba irin hannun mutum bane misali haka hannun jaka ai ba irin hannun mutum bane to shi ma haka hannun Allah zaka tabbatar wa Allah da wannan sifa amma ba za ka kamanta ta bisifatil bisifati halkihi fa yaquluna da haka ahlus sunna suke cewa innahu khalaqa adama bi yadi Allah ya halicci Adam da hannunsa khalaqa adama to yanzu zaka ce hannu ne khalaqa adama bi yadi kama nassa subhanahu alaihi fi qawlihi kama yanda Allah ya tabbatar a cikin fadarsa azzamin qa'il ce qala ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya na halitta bi yadayya da hannuna kinan khalaqahu khalaqa adama bi yadihi kenan da haka ahlus sunna ashabul hadith wala yuharrifuna al-kalima an mawadi'i ba sa sauya ba sa canza kalima an mawdi'ihi daga inda take a suna barin komai ne a inda yake suna tabbatar da abubuwa ba sa sauya su ko su yi kwana da su ko su ce a'a ai abin da ake nufi shine kaza ko kuma da aka ce kaza ai abin da ake nufi ai kaza ne a'a duka wannan ahlus sunna ba sa wannan balma suna guje ma haka malam ya ce ba sa sauya su su yi ta harifinsu daga inda suke bi hamlil ya daini a ɗauki hannaye guda biyu alin ni'imati bal ya dahu mawasu a tani sai ce ai ni'imomin Allah guda biyu to ai nan aka ce ni'imomi guda biyu ai an taƙaita ni'imomin Allah shi sa kawo ni'ima mufrad mudaf wa in ta'uddu ni'matallah domin ni'imomi ne masu yawa sai ka ce ina ku kirdige ni'imomin Allah amma ce yanzu ni'ima ta yi ni a ga an taƙaita neman Allah ma kenan gaba ɗaya ana da haka sai a ɗauki hannaye guda biyu ala an ni'ima ta yi au alƙuwatai ko a ce ƙarfi a in ƙarfi ne sai a ce to a koma wasu sama'a banaina ha bi aidin to na aibi kuwatin ne wannan ba na hannu ba ne bi aidin karanta ibnu kathir da abdabari za ga fassarar magabata ta biya akan bi aidin ai bi kuwat samu darussan mu kuma al-balagatul muyassara a daidai wannan ayar zaka samu jawabai da akai akan cewar ainin bi kuwa mala yace ashabul hadith ba sa tahriful mu'tazila ba sa sauyawa da kawar da nusus irin na mu'tazila masu cewa alfasik fi manzila bainal manzilataini mun ji usul nasu a cikin ijma'u salaf mun ji usul na mu'tazila yanda suke ganin abubuwa malam yace wal jahmiya da kuma jahamawa wabiya jaham ibn safwan wanda suke da'awar khalqul qur'an qur'an makhluq wanda suke da'awar fana'ul janna wan na za su kare a zo a rasa su sune masu cewa imanuhum ka imani da mala'ika jahmiya imanin su irin imanin mala'iku ne domin a wajen su jahamiya al'iman la tafadal ba wanda ya fi wani imani to sai ahlus sunna su saba ma waɗannan ra'ayyuka a ce ma al-iman yazid wa yanqus ha a ce ba ba ko misali to wannan kenan ahlakahumullah wata Allah halakar da su wala yukayifunahum wala yukayifunahuma bi kayfin aw yushabb yusabbihunahuma bi aidil makhluqin sannan kuma ba sa cewa hannayen Allah ga yanda suke ba sa cewa kaif kaifiya ba sa wannan suke bi kaif ya suke aw yusabbihunahuma ko su siffanta su suke a hannayen Allah irin kaza bi aidil makhluqin irin hannayen halittu tashbihal mushabbiha kamanta ta mushabbiha mushabbiha masu kamanta siffofin Allah khazalahumullah Allah tabar da su malamin ce wa qad a'adha Allah ta'ala ahlus sunna min at-tahrif Allah ya tsare ahlus sunna daga at-tahrif min harrafa yuharrifu tahrifa daga sauya lafazi daga ma'anarsa wa tashbih da kuma tashbihi a kamanta muka ce at-tamthil ga laysa kamithlihi shay'un wa takyif da kuma cewa ga irin yanda suke haka wa manna alaihim ai ahlus sunna Allah ya musu baiwa bitarif ta hanyar sani wa tafhim da fahimta hatta salaku sabila tauhid har suka shiga hanyar tauhidi hanyar ɗaya ta Allah wa tanzihi da kuma tsarkake Allah wa tarakul qawla bit suka bar zance na bata siffofin Allah wa tashbihi da kuma kamanta su kaga sun kaurace itizali da sauran aqidu marasa kyau wattaba'u qawlallahi azza wa jalla suka bi zancen Allah na laysa kamithlihi shay'un laysa kamithlihi shay ba wani abu da yake kamithlihi irin Allah babu shi laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir wannan shura kenan ayata 11 malin yace wa kama warda al-qur'anu bi dhikril yadaini kamar yanda Ƙur'ani ya zo da ambatan hannaye guda biyu, fi ƙaulihi lima khalaqtu bi yadai wa ƙaulihi bal yadahu mabsuṭatan yawta okay fa yasha bayan nan wa waradatil akhbaru sihahu an rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan kuma hadisai ingantattu sun zo daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da suke ambatar hannu ke khabari muhajjati Musa Adam hadithin tattaunawar Musa da Adam to kai Adam kai ne kai sabo saba ma Allah har aka hiddo mu zuwa duniya yi kwanar cewa da Allah daga ya kaddara to zan yi da shi annabi annabi annabi Musa kai ne annabi kai ne annabi Adam kai ka je kai sabo saba ma Allah har aka fiddo mu daga cikin aljannan nan bari mu karanta shi asalin hadisin da ya zo da tattaunawar dan jona abu daga hadisin wanda shahidi ana kawo shahidi a cikin hadisin wanda kamar take sahabi wannan ya rawaito ta Abu Huraira radiyallahu anhu kuma mamman muslim ya fidda ita cikin kitabul qadar da mamul bukhari amma muktasar a kitabul tauhid ihtajja adam musa inda rabbihima fa hajja adam musa qala musa musa yace anta adam allazi khalaqaka allah bi yadi kaga ka samu wani abu khalaqaka allah khalaqaka allah bi yadi wa nafakha fika min ruhi wa asjada laka mala'ikatahu wa askanaka fi jannati suma habattan nas bi khadi'atika ila ard tauhidi to sai adam ya ce anta musa kai ba kaje bane musa Allah istafaka Allah bi risalatihi wa bi kalamihi wa dakal alwah fiha tibyan tibyan kulli shay'in wa qarrabaka najiya shi ne musa yake cewa shi ne shi wannan yake cewa kai atalu atalu atalu afatalu afatalu munni ala an amiltu amalan gashi adam kataba wallahu alayya ana amalahu qabla an yakhluq an yakhluqani bi 40 sana yanzu kana zargi na na aikata aikin da Allah ya kaddara mani zan aikata shi tun ma kama halicce ni da shekara arba'in sa na ke cewa fa hajja adam musa wa yarin ja ga hujja adam yarin ja musa ga hujja shine fa hajja adam musa to shine hadisin kaga yanzu ash-shahid anan Musa a muhajja ga Adam ya ambata mi inna Allah khalaqahu bi yadi khalaqa Allah bi yadi to shine asali a tattaunawar da malaiki ishara akan ta yace ka khabari muhajjati Musa Adam wa qawlihi lahu da yace mashi khalaqaka Allah biyadihi Allah ya ce ka da hannunsa wa asjada laka mala'ikatahu wasan ya mala'ikunsa suke maka sujjada hadithi ne sahihi Imam Bukhari da Muslim wanda muka ji sun rawaito shi wa mithlu qawlihi da kuma irin fadarsa sallallahu alaihi wasallama wanda ake cewa ya ce la aj'alu saliha dhurriyyati man khalaqtuhu bi yadi kaman qultu lahu kun fakan ban sanya wanda salihan zurriyar wanda na halicce su da hannuna kaman qultu lahu kun fakan kamar na ce kun fakan suna kawo wannan wajen fifita mala'iku da ɗan adam da mutane wannan wannan bai inganta ba eh wani hadisi bai inganta wasu masana cewa hadisi ne mawudu tabarani ya fudda shi a cikin al-mu'jam al-awsat da kuma al-kabir wanda ke cikin majma'u zawaid na hadisi abdullahi ibn amr kenan su da haka hadisin da da aka al-baihaqi ma ya fitar da shi a cikin al-asma al-asma was sifat hadisin na da na da shi sa sheikh rabi yake cewa game da wannan rashin kutsawa a cikin mas'alar ma fifita dan adam da mala'iku tona wannan shi ne yafi haka yake faɗa da ya zo a sharhi ana yake rashin kutsawa a cikin wannan fa hadhihi alqadiyya tarkul khawdi fiha aula rashin kutsawa cikin da shine abin da yace anil mufadala fifiko tsakanin mutane da kuma da kuma mala'iku to kawai a batta dan bashi ne abin da ya fi mala'ika wa bani adam wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam da kuma da yake cewa khalaqallahu al-firdausa bi yadihi khalaqallahu al-firdausa bi yadihi Allah ya halicci firdaus da hannunsa shi manan da'ifi ne al-baihaqi ya fitar da shi a cikin shu'abul iman da abu nu'aym a cikin hilya ta hanyar abu tahir ibn sarh to shi ma ya da rauni malam yace aqidatu ashabil hadith fi sifat to malam zai baka aqida ta ma'abuta hadithi ashabu sunna game da abin da ya shafi siffofi na Allah ya ce wa kazalika ya kulun haka ashabul hadith suna cewa fi jami'i sifati ga cikin dukkanin siffofin da allati nazala bi dhikri hal qur'an wanda qur'ani ya zo da ambatansu wa waradat bihi al akhbaru siha sannan kuma aka samu ingantattun hadithai suka zo suka tabbatar da su mina sam'i na ji walbasar da kuma gani wal'ayin da ido walwaje da fuska wal'ilm ilimi walƙuwa da ƙarfi walƙudura da ƙudura iko wal'izza izza azama al'irada almashi'a alƙaul alkalam warrida wasakh walhub duka wannan zaka tabbatar da su yace waɗanda aka samu hadisai ingantattu suka tabbatar da su shi ne baka yace mina sam'i na assam kaga sifa ta assam an samu hadisai da yawa da suka zo akan ta innahu huwa sami'ul alim qad sami Allah kenan yana ji qad sami Allah qawlan lati tujadilu fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u Allah yana ji tahawurukum wa tattaunawarku inna Allah sami'ul basir tun ana cewa inna Allah yasma'u tahawwara kuma ana magana akan ji to inna Allah sami'un alim da haka Allah nan wasafa nafsahu fi ayatin bi annahu sami'un basir la da kanshi siffanta kanshi da cewa shi sami'i ne kuma basir ne da haka wannan jin da gani laysa kamithlihi shay'un wa huwa samiul basir to haka al-basir al-basir ita ma akwai ayati da yawa huwa samiul basir innani ma'akuma asma'u wa ara kinan Allah albasir ne haka yace wal ayn da al ayn tajri bi ayunina jaza'an liman kana kufir wal tusna'a ala ayni haka wal qawl wal wajhi kai al wajhu tama al wajhu wasafa Allah nafsahu bi hadhihi sifa fi ayatin min al Qur'an al Karim illa bitigha'a wajhi rabbihil أعلى كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون هكا باين والعلم هكا علم ai masu yawa yasifu nafsahu bi annahu as-sami'ul alim wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa dalika li ta'lamu anna allaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wa anna allaha bi kulli shay'in alim wallahu ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun akwai ayoyi da yawa sai kuma alquwa alquwa ma inna allaha huwa ar-razzaqu dhul quwwati al-matin haka al-qudra yakun allah ala kulli shay'in qadir haka al-izza wa huwa al-azizul hakim mabuwayi ne shi mai tarin hikima wallahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minina walakin lil munafiqina la ya'lamu haka har yau malam yace wal azama wa huwa al-aliyyul azim al-azim al-awama haka al-irada ita ma al-irada zaka samu fa'alun lima yurid innama amruhu idza arada in ya nufaci abu ay yaqula lahu kun fayakun haka al-mashi'a ganin da mashi wa ma tasha'una illa ay yasha Allahu rabbul alamin haka al-qawl zance la yana magana innama amru innama amruhu idza arada shay'an ay yaqula ay yaqula al-qawl lahu kun fayakun ta haka Allah fa huwa ya ƙul bayan nan sai alkalam wa kallama Allahu Musa taklima wa in ahadun minal mushriki nastajaraka fa ajirhu hatta yasma'a kalam Allah inda alkalam wannan ma sifa ce kalam Allah hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'mana zalika bi annahum qaumun la ya'lamun to bayan nan sai wace sifa ita war rida sai kuma ar-rida رضي الله عنهم ورضوا عن هذا صفة الرضا في آيات القرآن كنا هكذا الدعاء عندما سليمان وأن أعمل صالحا ترضاه كنا هنا يرضى ترضاه هكذا تكن أحاديث اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك من إن تكفروا فإن الله غني ankum wala yarda li ibadihi al-kufr kina akwai ar-rida a ciki wa in tashkuru yardahu lakum haka as-safat tara kathiran minhu yatawallawna alladhina kafaru labisa ma qaddamat lahum anfusuhum an sakhita Allah alaihim wa fil adhabi hum khalidun haka al-hayat Allah la ilaha illa huwa al-hayy Allah alhayyu ne alƙayyum wasafa nafsahu bil hayat alhayyu ne alhayyu ne ko alhub oke alhub na inna Allah yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin alhub sai albughd kuma shi ma wata ku ba mu ta albughd albughd awon alhubbu ne baya son su na'am subhanallah sai an turo to shi kenan ai nazari sai kuma wace sai mai ambata alfarah alfarah farin ciki ko farah lillahi ashaddu farahan bi tawbati abdihi shine tubi to kaga wannan ma ta inna la yuhibbu tawwabi wa yuhibbu al mutatahhirin mun ji mun ji wannan ko sai kuma me ya ibadiyal ladina asrafu ala ataqalladu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafur rahim ad-dhahik yazo a cikin hadisi ingantattu yadhaku yawal qiyamah li abdihi wa yadhaku Allahu ila rajulin wannan ya tabbatar maka hadisi na na Bukhari kenan da dai wasun su eh da wasun su dai daga cikin sifat na Allah yace wa gairiha da wasun su to waɗannan kuma yace min gairi tashbihin ba tare ka kamanta ba li shay'in ga wani abu ana kamata mu tsaya sai mu tashi wa gairiha saboda lokaci ya riga ya tunkare mutum dazu subhanakallahumma bihamdika أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله